السائد الأصل والسمع وعمارة فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To jiya mun fara karanta khutba fadakiya lokaci ya kure muka daina ko muka ce kuma yau insha Allah za mu kammala. Saboda ka wanda zai dan fassaro zai dan fassara wani kuma zan dan wuce sai in dan yi bayani a takaice domin in da mu fassara kamar yadda muka ɗauko jiya to kwanaki kenan za a yi ana yi. bayan ta bayyana abinda hal- halin da jahiliya take ciki yadda ainihin halin da su mutane suke a cikin bata da kuma wahalar rayuwa suna shan suna taka tsandauri suna shan gurɓataccen ruwa suna cin kawasasshen abinci kuma ga su cikin tsoro ana iya fauce mutum ko a ina kamar yadda Allah ta'ala ke bace yake bada alqur'ani takhafuna an yatahaddabakum an-nas min hawl- min hawlikum wa anqadhakum Allah tabaaraka wa ta'ala bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ba'da al-ghadiyya wallati ashe na karanta wannan ko falamma ikhtara ina ne za mu tashi فلما اختار ل- لنب... فلما اختار الله لنبيه إيه هكذا. to shikenan bayan bayan rasuwan bayan bayan Allah ta'ala ya zama daga nan zamu tafi fara ta fala mahtara Allah li nabihi dara anbiya'i shine nan zamu tashi فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق حسيكة النفاق وسملا جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغى خامل الأقلين وحضر فنيق المبطلين وحضر في عرصاتكم وطرأ الشيطان رأسه من مغرز من مغرزه حاتفا بكم وألقاكم لدعوته مجيبين مستجيبين وللجرة فيه ملاحظين ثم استنحدكم ووجدكم خفافا وأحمشكم فألقاكم قصابا ووسم- ووسمتم غير إبلكم وأوردتم غير شبربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمل والرسول لما يكبر اتربا- ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة ستي سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ci bayan da allah ta'ala ya zaɓa ma annabinsa gidan annabawa da gidan annabawansa da kuma makoman zaɓaɓɓunsa sai ga alamun munafunci ya bayyana a cikinku wato an- an- a- hashika ba alama ba ne ke yana nufin ainihin adawa ƙiyayya irin na munafunci wanda dama ke cikin zukatanku sai sai gashi ya bayyana sai ainihin tufan addini yanzu aka yi masa eh, faci aka- ba faci ba zance aka yaga shi ke, aka tsofar da shi kuma mai mai- mai- mai magana da yawon batattu ya furuci kuma mai kira ga rurrugaggu ya ya kira kuma shaidan ya same ku sa- cikin sauƙi ya bayyanar da kiransa sai gashi kun amta- kun amsa kiransa ku- ku- ya- ya ya raina hankulanku ya maishe ku masu an- ƙarancin hankali na ce ba kowace kalma zan bi in fassara ba ya maishe ku masu ƙarancin hankali masu sauƙaƙƙen kai ya wasa da tunaninku sai gashi yanzu kun ma waɗansu raƙuma ba naku ba kun masu zane don a- a- an an san masu masu kiwo nan muna da shanu masu kiwon shanu suna yin ma shanunsu eh, zane da wuta wanda ke da kaga garke in kaga sani aka ce na garken wani ne saboda kowane kowane gida da irin stamp din su an akan yi stamp din na wuta ne ma sai a manna ma saniya ɗin in kaga shanun mutum ko rakumansa za ka iya gane na wani don wani alama ne ko wani ya ya- ya ɗamara ko wani wani tam- wani a zane dai a gidansu haka sai suna ce wuta suka ce an ce wannan wutan gidansu wasu na yi ma a jiki a jikunansu zane to sai kuka yi ma kuka zane- kuka zane raƙuman wasu ba naku ba kuma kuka je wur- mashayan wasu ba naku ba alhali al- alƙawari bai nisa ba to nan- nan da- nan take kuka ɗauki ma'ana tafin da ke cewa kuka ɗauki- kuka ɗauki abin da ba naku ba ma'ana duk wanda ya ɗauki raƙuman wani ya masa zane kamar ya ya saci raƙuman wani ke wato kuka ɗauki haƙƙin da ba naku ba kuma alhali ba ma nisa aka yi ba manzan nan bai daɗe da tafiya ba ba wai dogon zamani ne aka ɗauka ba har ab- abu ya fara canza kuma miki bai riga ya warke ba kuma manzon nan ma ba a sa shi a kabari ba kuka ce kun yi gaggawa ne don gudun fitina alhali a fitina suka fada kuma jahannama mai turutsawa ne da kafirai wannan alkur'ani sun ce wai an yi wannan ne da sauri da sauyin gudun fitina alhali fa- fitina aka fara fa hata minkum wa kaifa bikum wa anna tufakun wa kitabullahi baina azhurikum umuruhu zahiratun wa akamuhu zahiratun wa alamuhu bahiratun wa zajiruhu lamiha wa awamiruhu wadiha قد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تاكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين sannan ta- ta- ta ce har- haihata minku ina ku da wannan wato har abada bayan za a yi wato kenan a ce wai annabcin nan annabin nan wai yanzu wai yanzu ko ne ku- ko ne ko ne ko ne a hako da shi ko ne za ku tabbatar da al'amarin annabcin bayan bayan bayan annabi ina kuke da wannan wa- ta ina kaifa annatu ta ina ya ake sarrafa ku ne ga kuma littafin Allah a tsakaninku al'amuransa a bayyane suke hukumce-hukumcensa a sarari alamominsa kuma su ma kazalik a bayyane kuma zawajiruhu la- la'iha kuma ga ainihin tsawawakinsa da umu- da umarninsa da haninsa a sarari amma sai kuka bar shi bayan bayan ku to wani abu kuke nema ba shi ba wani abu kuke kwaɗe ba alkur'ani ba ko ko wani ad- addinin wa- wa- wa- ko kuma da wani abu ne ba musulunci ba kuke so ku yi hukunci bi isa da zalimi na badala Mi- musaya ga azzalamai ya mu gustawa ce ga ce ga alkur'ani a makara ne hukunci wani wani ga alkur'ani ya yi furuci ya ce kaza kaza amma kuma shi aka aje shi waje guda aka ɗauki wani abu daban. kuma Allah ta'ala yana cewa wannan ta, ta, ta shigar da a cikin maganarta ne wanda ya bi wani addini ba musulunci ba ba za a karɓa masa ba a lahira yana cikin taɓo ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نهرتها ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون وقبتها وتحيجون جمرتها وتنتسج- تت- وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وحماد سنن النبي الصفي تسرون حصوا في ارتقاء وتمشون لآله وولده في الخم في الخمرة والضراء ونصبر منكم ونصبر منكم على مثل حز المدى وحز السنان في الحشاء وأنتم تزعمون ألا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفلا تعقلون بلى تجلى لكم كالشمس الضائحة أني ابنته sannan ba ku yi- ba a daɗe ba sai gashi kun fara hura wutan fitina kun ansa kiran shaidan ɓatacce kun kun shiga kun shiga ha- bici hasken addini wanda yake mabayyani kun shiga ru- bizne sunnan annabi wanda take ita ma ga ga tafes sannan kun kun- kun- kun- kun- kun- kun- kuna bin tafarkin bata kuna nema ma ahalin sa da da, da ahalin addini kenan da da da ya'ya- ko ko ahalin shi wannan manzon da 'ya'yansa kuna neman jefa su a cikin wahala to mu kuma za mu daure a- a cikin irin wannan hali tare da kamar da amir muke cewa wafin aini kaza Al- alhali as- akwai sartsi a- a- sartsi ake ce mai a ido sannan kuna cewa wai yanzu bayan duk wannan abin da kuka yi wai kuma ba ni da gado ba mu da gado da hukuncin jahiliya kuke bida hukuncin jahiliya kuke bida kuma wake- wa- wa- wa- wa ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane da suke suka sarrafa wannan alkur'ani ba ku san haka nan ba ne kun sani sarai wannan sa- a sarai yake gare ku kamar bayanan rana ni diyar manzan Allah ce sun sani sarai wani ma- eh, gashi a cikin alkur'ani a sar- a sarari yufikumullahu fi aula- fi auladikum للذكر مثل هذا الانثيين kaza kaza illa mai kulla walad duk masu fassara duk sun ce maka walad yana nufin haihuwa ne ko mace mace sunanta walad ana da mace da namiji duk sunansa walad idan idan mutum ya bar mace da da da, da, da yana da mata da yaya to ma- ma- ma- matan za su koma gado ta- ɗaya bisa takwas in yana da yaya to ina yana yana ko yana da ya mace kwara ɗaya ne duk matan ko yana da mata hudu ne za su koma ɗaya bisa takwas saboda lahu walad Yau. to s- a sarari ga hukumcin alkur'ani amma suka ce wai- wai wai an- annabin da ya zo da alkur'ani ya ce shi shi alkur'anin ba aiki a a- a iyalansa yana ma wasu ne aiki a sarari kun sani sarai ba zai yiwu ya zama haka nan ba kun sani sarai ina da gado ni ɗayarsa ce kuma ya- ya ya tana da gado Ya, na'am yanzu mutum wanda ya karanta fiqhun ama idan kai ba ami ne ka karanta fiqhun ama na amawa zaka ga an ce ita mace tana tana gadon rabin dukiya ne in ta kadaita sauran kuma in akwai magada kamar m- da da ta ta fuskacin auratayya sai su kar- karbi kasansu sauran kuma sai a ba sai a kai baitul mali to mu a cikin rabon gadon mu mai- baitul mali baya gado Allah bai rubuta kasan baitul mali ba a cikin alkur'ani inda shi a kawo ba kasan baitul mali Allah ya raga raba gado a wurin mu idan ɗaya ta kaɗaita ba kowa sai ita za ta ci dukiya fardan waraddan duk gaba ɗayan dukiyan take kwashewa kakaf haka uwa a wajen mu su a wurin su uwa tana gado tare da 'ya'yan da ta haifa a yayin da ɗan da ta haifa sai ya fi in ta haifi 'ya'ya biyu tanko da bala in tanko ya mutu sai sai bala ya fi ta gado muku a wurinmu in tanko ya mutu ga alhali uwa tana nan bala bai da gado ko duk gaba da uwan za a ba fardan waradda na ce ba zan surutu ba na shiga surutu ai dalili saboda tana yi wa wani ba'a mai ce to ai mace ba ta gado duka mu a wurinmu ma- eh, matan aure ne kawai za su ɗauki bisa ɗaya bisa takwas sauran duk na na sai da zahara ne gaba ɗayan abin da maza Allah ya bari daga allura zuwa raƙumi bayan an ɗauki ɗaya bisa takwas sauran duk na sai da zahara ne inda inda akwai inda baitul mali ke gado a cikin alkur'ani ka kawo mana ta yau ka ce to ina kuka sami kasan iya- iya mace tana iya gado duka ko kuma ma- ah, uwa tana iya gado duka sai mu ce ai ai ai akwai inda wanda annabi ya ce a bi kai baka bi shi bane shi yasa baka san haka nan ba to kun sani sarai a lokacin kafin su yi fiƙihu su canza fiƙihun sunnan annabi din sun sani sa- sarai cewa sai da fatima da zahara ita take da gadon manzo Allah ka ci kaf in ban da ɗaya bisa takwas na matan aure halas sun san da haka ayyuhal muslimun a ogulabu ala ir- irfiya ya bana abi kuhafa abi kitabillahi an tarasa abaka ala arsa abi a karji ita shay'an fariya fa'ala amdin taraktum kitaballah wa nabattumuhu wara'a zuhurikum idh yaqulu وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حذوة لي ولا إرث من أبي لا رحم بيننا ya ku musulmi yanzu za a rinjaye ni a kan gado na ya kai dan abi kuhafa a cikin littafin allah kai za ka za- gaji ubanka ni ba zan gaji ubana ba kun zo da kire laƙar jitum shi amfariya kun zo da wani kire wato wanda ba a san shi ba cikin littafin allah ɗaya yana gado Abi- da gangan ne kuka bar littafin allah kuka yi wurgi da shi a bayanku yayin da al- alkur'ani ke cewa wawarsa sulaimanu dawud dawud sulaimanu ya gaji dawud wawarsa sulaimanu dawud sulaimanu ya gaji dawud Sulaim- sulaimanu dan dawud ne dawud annabi ne kuma sulaimanu ɗansa ya gaje shi wadda shi ma sulaimanu annabi ne to amma sun ce wai ita ba ta da gado dalili wai su wai wai wai sun ji annabi ya ce wai mu ma- nahnu ma'asharal anbiya ila nuwarif kuma taraknahu fa huwa sadaka haka haka haka suka ce wai wai annabi ya ce wai sun ji mu mu annabawa mu jama'an annabawa ba mu ba ba mu gadar da komai abinda muka bari sadaka ne to shi ne yake cewa to ya za a iya zama haka nan a littafin Allah a rubuce cewa yanzu annabi ne zai ce annabawa su gado alkur'ani kuma ya ce an gaji annabi kuma a cikin littafin Allah wa qala fi yadda yadda ke bada labarin Yahaya dan Zakariya alaihi assalam ya ce rabbi habli min ladunka waliya duk tambayi duk masu fasiri ba ni magaji ma'anan wali kenan ba ni magaji to ma baka gane waliya yana nufin mara- magaji bane ya ni wa ya min ali yaqub ya gaje ni ya gaji gidan yaqub yaqub annabi ne kaga ashe ana gadon ashe annabawa suna barin gado ana gadon annabawa ke ga annabi zakariya yana roƙon allah ta'ala ya bashi magaji wanda zai gaje shi ya gaji gidan yaƙub kuma Allah ta'ala yana cewa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah ma abota zumunci wasu sun fi wasu a littafin Allah wato zumunci a wajen zumunci dabaka dabaka ne duk wannan ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah har a tafsiran ama duka dauko duk tafsirin kowa da kowa duk sun ce gado sun ce a da can gado ana yi ma hadda hadda abin nan tsakanin ansar da muhajiri yan kwantaka da aka kulla mutum ya ɗaya yana gado ɗaya amma sai aya ta sauka ta ce a yanzu gado an koma da shi jini daga jini sai auratayya an gama kuma jini din nan a dangantaka ta jini wanda ya fi kusa shi ya fi kusa mutum ya karanta mutum gado a wajen mu bace a wajen amawa zai ga gado ɗabaka uku ne ɗabakan farko iyaye da yaya ba a sha makance su ta kowane hali da uba da uwa ɗa ba ya katange uba uba ba ya katange na suna gado tare sai kuma ɗabaka na biyu in babu waɗannan in babu iyaye da 'ya'ya to sannan a je ɗabaka na biyu su ne na 'yan uwa da kakanni 'yan uwa da kakanni in babu waɗannan sai a je ga ammomi da 'ya'yansu da haloli da 'ya'yansu ɗabakan gado ya ƙare ɗayan ɗayan waɗannan ukun dole inda mutum yana da dangantaka ta jini zai sami ɗayan waɗannan ukun in babu kuma shi kenan bai da kowa mai gadonsa in bai da kowa mai gadonsa mu yana da mai magaji shine sahibar asirwar zama a zamanin kowane imami masumi wannan imami masumi ne magajinsu a yanzu kuma sahibar asirwar zama ne magajinsu ba baitul mali to ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd in ka shafa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi in ka duba to yana da yana da dabakan farko eh sai da Fatima ta Zahra iyaye da yaya ba iyayensa biyu ba su amma yana da ya khalas ya daga in daba akwai dabakan farko na gaba baya gano inda bayi da yaya to da Ali bin Abi Talib zai gaje shi da shi of course za mu iya cewa da shi da yan uwansa don su ne su ne su suka fi kusa domin a wajen ainihin abin nan shaƙiƙi shaƙiƙi yana sha makance la'abbi to tunda kuma ali bin abi talib da shi da abdullah mahaifin manzan allah uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne to sauran 'ya'yan abdulmuttalib ba su yi gado ba ba wanda zai gaji abdullahi sai 'ya'yan abu talib halas inda a ɗabaga na biyu ke kun ga idan amma babu ɗabakan farko amma babu fatima to ali ne mai gado shi ne don shi mai ɗabaga na biyu sannan kuma allah ta'ala ya cewa yusikun yusikum Allahu fi auladikum lil zakar min min sirhan unsayin yana cewa kuma in taraka khairan lil wasi khaira yana nufin mal ana kiran dukiya kan in mutum ya bar dukiya wasiya ga iyayensa biyu da makusanta bil ma'ruf haqqan alal muttaqin sannan kuka ce mu ni ba ni da rabo babu ba ni da gadon ubana wato babu zumunci tsakanina da ubana ke ba zumunci tsakanina da ubana kenan ba dangantaka ta jini tsakanina da uba kenan alhali ga alkurani ya ce ya nuna ainihin batun gado yana ta jini ne to ba dangantaka ta jini tsakanina da ubana kenan yanzu a fahassakumullahu bi ayatin akhraja minha abi أم هل تقولون أن أهل ملتين لا لا يتوارث لا يتوارثان ولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ودونكم مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة ما تخسرون ولا ينفعكم إذا تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم to Allah ya keɓance ku da aya ne ni kuma ya fitar da ubana a ciki wato wannan ayan ayoyin alkur'ani na take nuna gado a zumunci to ku ne ke da shi na ku zumunci amma ban da ubana ayan ba ta aiki wajen ubana ko ko cewa kuke da ni da ubana ba gado tsakaninmu saboda ba addinin mu ɗaya bane wato ni ba ina kan addinin ubana bane kun san amma abota addini in addini ba ɗaya bane ba gado a wajen mu musulmi yana gadon yana gadon kafir amma galibi ne baya gadon musulmi to idan sun ci ita fatima ba musulma ba ce to ba za ta gaji annabi to cewa suke haka nan ne addininta daban ne da na annabi ko ko kun fi ko kuka fi sanin hususin alkur'ani da umuminsa fiye da ubana da ɗan amina tana nufin ali ko ka ko ka fi annabi sanin alkur'ani ko ka fi kuma ali sanin alkur'ani ala ya halin ko riga kun yi abin da kuka yi amma za mu gamu da kai a ranar za a tashe ka madalla allah ne ranar zai hukunci allah ne alƙali kuma wanda zai gabatar da ƙara shine muhammadu sallallahu alaihi wa kuma kotu ɗin kiyama ne a lokacin da sa'a ta tsaya rannan kuma za ku yi hasara rannan kuma nadama ba zai amfani ku kuma kowane bayani akwai lokacinsa kuma za ku sani wannan alkur'ani za ku san wane ne azaba zai zo masa ya kunyata shi azaba kuma zaunan ne ya sauka masa ثم رمت بذب- بطرفها نحو الأنص- الأنصار فقالت سنتدعو بأنصار ت- تشي مصر يا معشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلماتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم ما أحدثتم وعجلان ذائح حالا ولكم طاقة لما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وخطبه عضب جليل استو استوسع وحيه واستنحر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبتي وكشفت النجوم بمصيبتي وعقدت الآمال وخشت الجبال ووضيع الحريم وزيلت الحرمة عند مماتي فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائخة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أبنيتكم في ممساكم ومص ومصبحكم حتافا وصراخا وتلاوة وإلحانا ولقد ول- ولقلب ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تدو تدو بأنصار تجي يا كو إنن samari sai ma samari kinaya ne eh, fitiya eh, fi- kinaya ne ga jama'a ma- majiya karbi ya ko nan kaman ya ko nan gwaraza ku ne kuma kuka karfafa addini ku ne kuka taimaki musulunci menene wannan runtsa idanu dangane da haƙƙina kun gani kuka rufe ido kan ku gani ba da shirin da kuke yi kuka yi akan zalunta ta da aka yi ashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ba mahaifina bane wanda yake cewa almar'u yufadhu fi wuldi sun san wannan hadisin kenan almar'u yufadhu fi wuldi mutum ana kiyaye shi ne a zuri'ansa wato in bayan ba mutum ta zuri'ansa ake kiyaye shi wato in ka- in kana girmama mutum to bayan ba shi za a ga girmamawanka ga zu- ga zuri'ansa in kana kyautata ma mutum kana ji mutunta mutum bayan ba shi za a ga ka koma kana yin mazuri'ansa wanda dun- dun mutum ana kiyaye shi a zuri'ansa wannan hadisin manzo Allah ne gashi da gaggawa kun haddasa abin da kuka haddasa kuka haddasa kuma gashi kuna da iko ko ansar ke kuna da iko akan ni abin da muke kokarin samu za ku iya sa a baki a bani kuna da karfi kuma bisa abin da nake bida ana hana ni wato kuna iya zaro ta goma ku ce a bata to cewa kuke yanzu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ya mutu shikenan zance ya ƙare yanzu kuma tun da babu shi a yi ta masa wahayi aka dunga koyar da sihiri aka ce wannan shine asirin mulkin suleiman sannan aka aka ji an ce wani zobe na suleiman wani hatimi na suleiman wani menene da zane-zane da waɗansu men da waɗansu tofi da waɗansu menene duk takali na iri duk a ce na suleiman ne wa ma kafar- wa ma kafara suleiman walakin na shaitan sai na kabar aka koma wa ɗannan shaitana ana cewa shine addinin suleiman abin da aka koma ke to irin wannan haka ma sauran annabawa ba- ba bai kamata su shiga aljanna ko wuta ba in dai za a yi musu da gan- da da ƙarfi ne a bi da su ana gwada mutane ne su zaɓi na zaɓa to shikenan wannan kamar kamar Allah ta'ala ya riga su abin da abi- dama sunna ce ta riga ta gabata duk annabawan da suka gabata ba wani annabi kamar yadda manzon rama sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ba wani annabin da ya- ya- ya ya ayyana wasiya aka bi shi bayan shi yace na san da hakan Ibrahim ya Nuhu ya nada wasiyi ba da wa Ibrahim ya nada mubtada'in wa majma talbasukum ad-da'wa wa tashmalukum al-khabra wa antum dhul adadi wal udda wal adati wal quwwa wa indakum as-silah wal junna توافي توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح ومعروفون بالخير والصلاة والنجبة التي إن تجبت والخيرة التي اختيرت قاتل قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافرتم البحمة فلا نبرح أو تبرحون لا نأمركم فتأمروا فتأتمرون حتى دارت بنا رحى الإسلام وضر حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فروة العفق وخمدتني نار ال... وخمدتني نيران الكفر وهدأت دعوة الحرج حرج واستوثق نظام الدين وعنا جرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلام ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وحموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين tana dai magana da ansar ne ta ce aihan bani kaila don ana ce ma ansar bani kaila don yayan wata mata ya ce suna kuma a- a- a- gashi kuna tare kuna ku- kuna ji kuna ga kuma a tare a gaban ku kuma kuma ba tare da ku- ba tare da ba ba- wai dun ba ku ji ba har ma kun ji ina kira kuma kun san abin da nake kira a kai da kuna da labari san ka san ana iya zalunta mutum ka ce ai ban sani ba ko kuma ai ban ji ya ce kaza ba to wannan gashi na ce a gaban ku kuma kun san abin da ya faru ku gashi gashi kuma ku kuke da yawa da kuma tanadi a garin ku ake kuna da yawa gashi kuma kuna da kayan aiki ga ku kuma da- da da kayan aiki ga karfi kuma kuna da kaga ma bayan mun ce kayan aiki da karfi kai ka sani sai kuma ta ce salahu wal junna ga ku da takubbanku ga ga kuma garkuwoyinku wato da takubinku za ku yi sara in an kawo muku sara kuma za ku tare da garkuwa kuma kun ji ana kiranku amma ba za ku ansa ba kuna jin ana bidan taimako ba za ku taimaka ba kuma gashi an sifata ku ku sanannu ne da cewa ku mutane ne masu ba da kariya kuma an san ku da alkhairi da gyara kuma an san ku da jaruntaka an zaɓe kuma da wannan kuma ku zaɓaɓɓu ne cikin zaɓaɓɓu ku kuka yaƙi larabawa kuka ɗauki jimirin wahaloli har kuka fuskanci wahaloli daban-daban ba mu gushe ba kuma ba kushe ba wato mu mu a nan ta nufin ita da babanta da su alin addini na ba mu yi shi ba muna muna tare da ku kuna tare da mu muna umurtan ku kuna amsawa wato a lokacin annabi haka nan ne suka kare annabi da jinainansu da dukiyoyinsu in annabi ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari har yanzu da kuma ainihin dutsen nika na musulunci don da raha a wurin su dutsen nika ana juya shi ne mu dutsen nikan da muka sani ana ana gurzawa ne su mutum ne zai juya shaka to da yake juyi ne yana iya yana iya zagayowa ga wani kamar wata duba to hada yanzu kuma juyi na musulunci ya birkice mana yanzu ranaku kuma suka canza mana yanzu kuma an koma ga daɗa kuma an koma ga ɗabi'an zamanin jahiliya kuma an shiga kire da ƙarere abuwan kuka yi kira har aka kuka kuma ba da gudunmuwa kai kuma kuka yi kira kuka ansa har sai da ainihin dara bina rahal islam yana nufin a gare mu har addini ya kafa daram aka kawar da shirki aka kawar da ƙira da ƙarya aka bice wutan kafirci aka bice kiran bata kuma addini ya kafa daram ku ne wato kamar yabo take musu ku ne da ku aka yi wannan sannan kuma bayan wannan ya kuma yanzu za ku canza bayan bayani ya zo muku kuma ku ɓoye bayan abu ya bayyana kuma ku warware bayan ku ja baya bayan ku ne kuke gaba gaba da ya kuma za ku yi shirki bayan imani ala tuqatiluna qauman nakasu aymanu wa hammu bi ikhrajir rasul wannan aya ce da ta sauka amma ta amfani da ita a cikin magana ta yanzu tunda wa'annan tana nufin cewa wa'annan mutane na kafu a imanahu su wa'annan mutane bayan kullum da suka yi tsakaninsu da annabi akan mubaya'a da biyayya ga wanda a yanzu sun warware to yanzu ba za ku yaƙe su ba tsoron su kuke yi Allah ya fi cancanta ku ji tsoro in ku mumine ne wato a lokacin kamar su ansar tana kira ga ansar ne ga cewa su taimaka yanzu ya suna ganin ɓalo-ɓalo an canza daga tafarkin manzan rahama yanzu ba za su iya kuma ba su suka taimaka mancika shi manzan na har addinin ya kafa don yanzu kuma suna gani za a koma baya suna gani alaƙad ara an ƙad a hadartum ilar habad wa ab'adtum man huwa haqqu bil basti wal qabd wa khalawtum bid da'a wa najawtum min ad-dhiqi bis sa'a famajajtum ma wa'aitu wa dasa'tum alladhi tasawwaqtu fa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha laghaniyun to ina gani ni ina ganin cewa yanzu ku a halartum idan hab kun karkata kuma ya zuwa ga sunkuye ke kun sunkuya kuma kun dawama a sunkuye kuma kun nisanta wanda yake shine ya fi cancanta da a ya miƙa ya bayar kun nisanta shi kuma kun kaɗaita yanzu da, da, da hutu kuma kun tsira bayan kunci da yarwa sai kuka firzar da abin da kuka gunsa wadda sa'atumin ladhi ta sawaktun duk ɗaya ne wato kuka yanzu abin da kuka fir- kuka gunsa sai kuka firzar wato wato kenan abin da take cewa shine ku ne kuka sha wahala addini nan ya kafu darab amma yanzu kuma mai kuma ku ci gaba yanzu kuna ganin za a juya ma addinin baya amma kuma sai kuna ganin tun da yake dai yanzu rayuwar duniya kuma ta yi daidai shikenan sai kuma yanzu ku- kuwa kuma koma yanzu kuma abinda yanzu duniya ta yi kuma yanzu ba- wannan ku fizzar da abinda kuka gonsa ne a da kama abinda kuka fara ne kuka ki kammala to kuma wannan Allah ta'ala yana cewa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid in kun kafirce ku da wanda ke kasa baki daya Allah mawadaci ne wadama bai dama bai sa muku ku yi- ku ba da taimako ga addininsa don shi mabukaci ne gare ku ba don amfanin kanku in ma ba ku yi ba ku kanku ka cuta Allah wa qad qultu ma qultu ala ma'rifatin minni bil hadrati allati haram hamar ha maratkum wal gadrati allati ka bari yana ta cin ka yana sai a ganka kana kanjamewa har mutuwa akan yi mutum ya sai ka ga ko ko a haukace sai kawai mutum ya shiga sumbatu ya dade yana barin shi a rai bai faɗa ba sai ya shiga sumbatu a ce wani kuma ya zautu ne ko ya ko ya kanjame ko ya mutu amma in ya samu wani ce to wannan ka ai man kaza ka fizza ka huta
shi ke nan ce a kare to na faɗa kuma ga shi ga ta hujja gobe kiyama an- an- an- an kafa musu hujja an gaba
ودون عاملون وانتظروا إنا منتظرون bayan ta faɗi wannan ta lizamta ta gama lizamta musu hujja sai ce to na riga na yi nawa yanzu kuma ko kuma ku yi da abin da za ku yi abin da duk abin da za ku yi ku yi wato ko ko ku karɓi hujjar da na kafa muku ku ce eh haka ne kamar yadda kika faɗi ku zartar ko kuma ku kiɗin kamar yadda ta ce ta san cewa ba wa'annan ba su taimake ta ba to amma ta kafa musu hujja to amma kuma ta- wa'annan mutanen kuma ba Allah ba su ba ta ba to kuma ta kafa musu hujja to shikenan yanzu ya rage amma in kuka yi ku sani ku sani da cewa za ku zauna da kunyatan wannan abadal abidi kuma ainihin za ku sab za mo- mo- mo- wasam shine alama da akan mutum za a yi muku alama na fushin Allah da kuma kunyatan har abada sannan kuma za wannan fushi da kunyata zai haɗu kuma da narun lahil muƙada allati tattalo alal abida rutan Allah mai buruwa wanda za ta rika zaɓarɓaka ƙwaƙwale ƙwaƙwalon mutum na kansa yana zaɓarɓaka saboda zafin wuta kuma abinda kuke aikata wannan duk Allah yana gani kuma wasa ya alamun lazi na zalamu ayyuman kalbin ya kalbin a zalamai za su san makoman da za su koma da ƙur'ani ni yar mai gargaɗi ne gare ku gaba ga azaba mai ra- mai tsanani saboda haka ku yi ai- ku yi aiki mu ma masu aiki ne wannan alƙur'ani ne kuma ku saurara mu masu saurara ne a yi duk abin da za ku yi ku yi mu ma muna namu Ku- ku jira abin da za ku jira mu muna jira za mu ga yadda Allah zai yi to bayan da ta yi wannan magana mai shiga jiki فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان ai ainihin sunansa kenan yadda an ce kafin ya musulunta sunansa abdul ka'aba da ya musulunta sai manzo Allah ya sa masa suna abdullah to ko- ko atik sai sai amma sunan wannan kinayansa sai ya ya- ya rinjaya kamar yadda babansa sunansa babansa Uthman amma kuma abu hafa ya rin- rin- kinaya sai ya rinjayi suna din to nan sai aka kira shi da sunansa na sosai abdullahi sunan da manzo Allah ya sa masa da ya musulunta ya yanta shi daga bautan gumaka yanzu kuma da baban sunan babansa kuma abi kuhafa kuma sunan babansa Uthman sai ya ce da shi ya ce da ita ya binata rasulillah laqad kana abuki bil mu'minina atufan karima ra'ufan rahima wa alal kafirina azaban aliman wa iqaban azima fa in azawnahu wajadnahu abaki duna nisa wa akha wa akhan li ba'liki duna al akhilla atharahu ala kulli hamim wa sa'adahu fi kulli amrin jasib la yuhibbukum illa kullu sa'id wa la yubghidukum illa kullu shaqi fa antum itratu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibun wa khiratul muntajabun ala al-khairi adill- ad- ad- adillatuna wa wa ila al-jannati masalikuna وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور أقلك غير مردودة عن حقك ولا مسدودة عن صدقك da zai magana sai zai ansa abokar ya ansa mata ya ce ya ke yar manzo Allah babanki ya kasance mai tausayi karimi ga muminai mai tsananin rufar rahima kamar yadda Allah ya sifata shi kuma azaba mai raɗaɗi kuma ukuba mai girma ga kadirai in abin musa mu'auna babanki ne za mu gan shi dunan nisa wato ma'ana mai kada mata wato za mu ga cewa ainihin shi mai kara haƙƙin kowa ne har da rawana na ma'ana kuma in muka duba ɗan uwansa kuma mijinki za mu ga shi ne koma bayan kowane abokanai wato don kada lissafin kana lissafin masoya za ka ga cewa ba masoyi kamansa kuma atharahu ala kulli hamim manzo Allah ya fifita shi wato shi Ali kenan kenan ya fifita shi akan dukkan masoyi kuma ya taimaka mashi akan kowane al'amari shi shi Ali kenan ya taimaka kuma ba wanda zai so ku sai sa'idi sa'id shine dan aljanna haka muke cewa sa'id da shaqi ba wanda zai so ku sai dan aljanna ba wanda zai ƙi ku sai dan wuta to masha Allah haka ku ne dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa tsarkaka ku ne zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ku ne ku ne kuka shirye da mu zuwa ga alheri kuma ku ne kuka nuna mana hanyar aljanna ke kuma ya fiyayyen mata ke ce fiyar fiyayyen annabawa ke mai gaskiya ce a duk abin da kika faɗa kuma ke mai cikakken hankali ne abin da kika duk abin da kina da cikakken hankalinki kuma ba wanda zai mai da haƙƙinki kuma ba wanda zai shiga tsakanin gaskiyanki wato ce a wani abin da kika faɗi gaskiya ce ba ka bane kowa ya san cewa gaskiya kika faɗa sai ce wa wallahi ma a dautu ra'ayin rasulullah amma wallahi ban kauce daga ra'ayin manzo Allah ba sallallahu alaihi ya kulu shi ai manzo Allah ya ce nahanu ma'ashiral anbiya'i la nuwarisu zahaban wala fiddatan wala taran wala iqara wa inna ma nuwarisu al-kutuba wal hikmata wal ilma wan nubuwa wa ma kana lana min min ummatin fali waliyil amr ba'dana an yahkuma fihi bi hukmi to kai amma ba na bar abin da annabi ya faɗa ba shi annabi ne ya ce mu jama'an annabawa ba ma ba mu gadar da zinare ko azurfa ko gida ko gona ba mu barin gadon wa'yan duk abin da mu abin da muke barin gadon su shine da tattafai da hikima da ilimi da annabta amma duk abin da muka bari na abin tabawa abin tabawa abin lasawa da abin alheri na ɗan taɓawa to na wanda ya zama ya riƙe mulki ne bayan mu ya hukumci yadda ya gaya mu in kana in ka in ka san in ka in ka saba da karanta hadisi ga annabi ban ce maka in baka san hadisi ba kana yin shiru amma ka saba karanta hadisin annabi da jin hadisin annabi zaka gane to wannan dai hadisin abubakar ne ya ce annabi ya ce to bari ka ji abin da ita sai da zahara ta ce mata ya ce ce gaba da cewa kad ja'alna ma hawal ma hawaltihi fil qura'i was silahi yuqabilu yuqabilu bihi al muslimuna wa yujahiduna al kuffara wa yujadilu wa yujaliduna al maradata thumma al fujjar wa dhalika li ijtima'in min al muslimina لم أتفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي وهذه حالي وما وهذه حالي وما لي هي لك وبين يديك la nazwi anki wa la naddakhiri naddakhiru dunaki wa anti sayyidatu ummati abiki wa shajaratu tayyibatu li li nabiyiki wa la yudfa'u malaki min fadriki wa la yudha'u min fa- far'iki wa asriki hukumaki nafizun fi ma malak malak malakat yadaya fa hal tarina an ukhalifa fi dhalika abaki sallallahu alaihi wa alihi sai ce to ta ya ci gaba da cewa to duk wannan abin da ke kokarin ke a baki amma da sunan gado to mun sanya shi a wajen siyan makamai domin musulmi su fuskanci makiya su- su ja- su su yaƙi kafirai kuma su su- su- su- su- su fafata da ainihin takadaru da- da da fajirai kuma wannan abin da na yi bisa ijtima'i ne na musulmi jama'ar musulmi aka haɗu aka ce a yi haka za a yi ni ban kaɗaita da shi ni kaɗai ba ni ne na zartar da wani hukunci musulmi ne aka tattauna aka suka ce a yi ra'ayi kuma ba ni ban keɓanta da wannan ra'ayin ba ba daga gare ba da gare ni ba ne ce ni kuma halina kenan ni ba ni ko ni al'amura ba ni kaɗai ne kan zartar ni kaɗai ba to amma dukiya ta ta, ta kaina wanda ni na mallaka ni dan abi ba to gashi nan a gaba gare ki ki ɗibi na ɗiba ki bar na bari ni ba zan haɗa komi ba in dai na wanda kika ɗauka amma na baban ki gaba mun riga mun shawara ba za a baki ba amma in ni ne na wani kaina kina iya ɗiba ke ce sh- shugaba- shugabar ke ce shugabar al'umman babanki ke ce itaciya tsarkakakkiya na 'ya'yanki ba wanda zai iya tunkuɗa abin da ke gare ki na falala kuma ba wanda zai iya saukar da matsayin tushenki da reshenki wato tushenki babanki kenan reshenki kuma 'ya'yanki hukumcinki zartacce ne a abin da na- na- na mallaka in dai abu nawa ne to duk abin da kika yi na yadda ba hukumcin alkur'ani ba ko hukumcin allah ba a'a yana bin gurabansa ne yana tsayawa a i- a- a umarninsa da hannunsa yanzu kuma za ku han- za ku haɗa yaudara ku kafa masa hujja kuma da ƙarya gadar ba yaudara yake ya wuce yaudara shine ainihin warwaran alkawari ne gadar shine ainihin eh, an- an daga an kulla aka warware yanzu bayan kun yi gadar ya- dun gadar mukan ce ainihin gadar yana nufin a a amintar da mutum a kashe shi amma nan yana nufin kamar bayan kun kulla alkawarin bin wanda za za a bi bayan annabi bayan kun warware wannan sannan kuma ku zo ku kafa